أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba kamar ashirin da uku ga watan rajab hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a kalandar nasara kuma kamar sha takwas ga watan kudu dubu biyu da ashirin kamar da aka saba muna karatu a wannan littafi mai albarka na tabbatul mawdu bi ahkamil mawdu littafi ne wallafar babban malami shekul islam ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukin sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasi na goma sha hudu muna cikin fasali na uku fi adillati istihbari inda malam ke tattauna mana kan dalilan da suka sanya yanka hakika ga wanda aka yi wa haihuwa ta zama musta'adi fasali na biyu ma da ya tattauna mana hujjatu man kariha hujjojin wanda yake kyamar in an yi ma mutum haihuwa yanka hakika to shine kuma yake zo mana dalilai na cewa wancan abin ba haka bane a bal yanka hakika mustahabi ne ko ka ce yanka hakika sunna ce ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam amma shi haihuwa yayi ya umarci waɗanda aka yi wa haihuwa cikin sahabbai da suke tare da shi kuma sun yi sannan ta zama sunna abin aikoyi da ita har zuwa tashin alkiyama to a cikin nan za mu tashi da cewa ma qawluhu wa yujamma a nan za mu tashi insha Allah wannan shi ne garanti na sha hudu kamar yadda bayani ya gabata ma da cewa amma qawlu amma fade shi ma da ya koma zuwa ga wancan hadisi na samura inda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce dangane da hakika kullu mawdu kullu gulamin murtaharun bi haqiqatihi tasbahu anhu yawm sabi'i wa yuhlaku sai ce wa yudamma wanda mun ji ya fara tattauna wa yudamma ko wa yutamma kowane abin haihuwa yaro da aka haifa wa mutum to yana rataye za a rataye shi ne mana da jini sai an yanka mashi hakika wannan dabba ta hakika za a yanka mashi ta a rana ta bakwai sannan kuma sai a yi mashi sai kalmar wayu damma sai kuma a shafe mashi kanshi da jinin haka kalmar wayu damma din take ne bai ta ce ma da ya sake dawowa kanta shin wai hakan take ko ba hakan take ba akwai wahani kamar yadda wasu suka ce akwai wahani ko ko a'a akwai fassarar da za a yi mata sai a ce tana da muhalli to shi ne ce wa ma kautu amma faɗin shi wa ma sai a shafe kan yaron da jini da samu jini ko wata auduga sai a gogo gawa yaron to ya ce wannan baka je to ne fa fi hadihi lafiya an yi sabani a cikin waɗannan lafuzza kenan masana malamai a adin zikir ke nan sun yi sabani game da wannan lafazin fayudamma farawaha sham a farawaha hamma sai hammam ya ruwaito ta wannan lafazi ta wayudamma an yahaya daga yahaya an takada daga takada fa kana wayudamma majalikum din mutu a cikin wancan hadisi wa fassara haka ta da bi ma takaddama hikayatu shi katada sai fassara wayudamma da abinda hikayar shi ta gabata an tambaye shi aka ce wa katada menene wa yudamma me za a yi da shi dinin shi ne ce idza zubihat al haqiqatu ukhidat minha sufa tukbilat biha awdaduha kuma tuzaru ala ya fuqi sari hatta yasila ala ra'sihi mithl al khayli mun to wannan sai a samu auduga lokacin da za a yanka dabbar sai a je da wannan auduga ko wannan gashi gashi kusa da jijiyoyin wuya wanda su ake yankewa lokacin yanka kuma su ke feshi da jini sai a kare jinin sai ya shafa wa yaran a dora audugar a matagar shi har jinin ya rika sauka sai da ka san zane na zari ko wani zane haka a kai shi to mun ji wannan ya riga ya gabata mana ce wa kana ku fi wa kana ku fi zalika aktsaru ahli da yayi aktsaru ahli da yayi mafi yawan ma'abuta ilimi sun saba ma wannan ma'ana ko wannan fassara da kada da yi cikin wancan lafazi da suka ce da ya zo a cikin riwayar amma wa kadu suka ce hada min fi'il jahiliya ai wannan aikin aikin jahiliya ne a mutum haihuwa ya dan gano jini ya gugu a wannan aikin jahiliya ne da maka shirin kuma a wannan hadisin sai zai ila mafita wa kare az-zuhri wa malik wa shafi'i wa ahmad wa ishaq waɗannan amshakan malama sun kyamaci wannan aiki al-imam az-zuhri wanda malami ne na imam malik gashi al-imam malik din imam darul hijra sannan da al-imam shafi'i da Ahmad ibn Hanbal da Ishaq ibn Rahuya dukkanin waɗannan sun tafi kan cewa wancan aiki ko wancan dabi'a ba ta rai a samo a ɗibo jini na dabbar sunan jinjiri a shafa mace a kai suka cewa wannan ababen kyama ce ɗabi'a ce a bar kyama wa kana Ahmad Ahmad ibn Hanbal ya ce yukrahu al-yudamma ra'su sari an ana kyamar a shafa wa kan jinjiri jinin dabbar sunan shi hada min fi'il jahiliya ibn hanbal yake cewa ai wannan aiki ne daga cikin ayyukan mutanen jahiliya wa kana abdullahi ibn ahmad shi dan dana dan ibn hanbal da yake cewa abdullahi ibn ahmad a cikin littafin shi masail al-imam ahmad ibn hanbal mas'aloni na al-imam ahmad ibn hanbal Allah ya shi sirke musu rahama gaba daya yace sa'altu adi alal aqiqa na tambayi mahaifina game da dabbar aqiqa a yuzbahu wa yuzamma ra'su sabi za a yanka sannan za a shafa kan yaron da wannan jini na dabbar suna a wijariya ko kan yarinyar da wannan jini na tambayi mahaifina wannan tambayar haka za a so a ji amsar fakala sai ibn hanbal yace la yudamma ba a shafe kan yaro da jinin ba a shafewa har yanzu da sai mu inda za mu ci fassarar su in dai an ce wannan lafazin bai ba to me yake nufi a cikin hadisa wa qala al-qallad Abubakar al-qallad mushakin malami ne ya rusu a shekara ta 311 yace akhbarani al-abbas ibn ahmad labbas kan ahmad ya bani labari أن أبا عبد الله سئل عن تلقية رأس السري للدم لما بابا عبد الله أنا نسمع أحمد بن حنبل أن لا يتكلم سجباتا أن تبني سجمدا شاك كان يارو لجن دبر سنيش كما يتوى سنسفة سجباتا فقال لا أحبه قيتي بانا سيش malamai ne na Allah suka ce ba ka sai muna kyamar wannan aiki sai mana ba sai kamata ba a cikin wayannan kalmomin da aka yi fahimtar ladabi irin nasu da tawadu irin nasu da kuma barko shi na cewa akwai imani a cikin wannan magana ya ce la uhibbu ba na sai inda hu min fi'il jahiliya wannan na da cikin ayyukan jahiliya kila da mu sai aka ce mai wani kan gaba daga tafa inna amma ma kana yaqulu yudannihi ta akarama kalla ai gashi kuma mun ji hammam na ruwa ya ruwaito kuma kana cikin masu riwaya sai ma ka ji tarke nan yana cewa yutanni za a shafe kan yaro da jinin dabbar sunai fa da kana abu abdullahi ar-rajulin tsakana ya kulu sai abu abdullahi ya ambaci wani mutum da ke fadar haka mana wani da yake da riwayar da ta saba wa ta amma duba hikima bai ta wancan ƙarya yake ta yi riwayar da ta banza ci aikar a cikin hikima akar makanna ga hamamu yana cewa in an yanka dabbar suna ta yaro to a ɗibo jinin ko a dangwalo jinin a shata kan yaron da shi shi ne sai ce mara ne ce to ni ba ruwana da wata riwaya ƙarya ne bai faɗa ba sai ce sai ya ce yusammihi sai ya ce to ai akwai wata riwayar ya ta zo da wancan na da wa'ancan na fusa irin ta riwayar hammamu to amma kuma ta zo da cewa yusammihi wa yusamma sai a sa wa yaron suna wala uhibbu qawla hammam fi hada ba na son wancan magana ta hammam a daidai wannan gaba ta cewa a shafa kan yaro da jini na fi goyon bayan wancan lafazi da ya ce wa yusamma ko yusammi bayan an yi yanka an wace kuma a sa ma yaro suna abin hikima wa akbarana ahmad ibn hisham am ansari yace ahmad da hisham al ansari ya ba mu labari kana kana ahmad yace ibn hanbal yace اختلف حمام وسعيد في الحقيقة والترواية التي ينا لإيتا كما يكفى هجة لإيتا يميز مرتني كي ننكر رواية حمام في رواية سعيد إذا تتنوى يسميه تيسا ويسونا شكما وسم ويدمى هو يسمى ويدمى وشيني ابن حنبل yake cewa an samu sabani game da tsakanin hammam da kuma sa'id a cikin babin hakika kana ahaduhu ma yudamma ɗayan su ya ce yudamma wa kana al-akhar yusamma ɗayan su kuma ya ce yusamma amma mu ya ce yudamma sai a shafa kan yaron da jini shi kuma sai dai ke cewa yusamma sai a faɗa sunan yaro sai a sa mushi suna wa ana ahmad riwayatul ukhra a wata riwayar daga ahmad din dai a wata riwayar kuma ta daban daga gare shi annat tajmiyatu sunnatu wannan shafewa da jinin sunna ce wannan zai iya yiwuwa fahimta ce ake daga wasu maganganu da ya yi ko dai kafin ya yi waɗannan ko kuma a bayan ya yi sa amma kuma ne ya fahimce shi a hagungunci kanar kallar akbar ne ya kuma tuna ya sa kan haddasa na hanbal kan sami'tu aba abdullahi bin sabihi yudamma ra'su yace mun ji baban abdullahi game da yaron da ake aka shata kan shi da jini kada yake hadisi sunna ibnu hanbal yake ai wannan sunna ce suka ce ko dai wannan maganar ta zo kafin ya samu wannan matsaya ko kuma akwai ma'anarta za mu ji wasu maganganu nan gaba wa mazhabu alladhi rawa rawahu anhu kafatu ashabihi al-karama to ga martani kuta malai to amma dai mazhabar ibnu hanbal wacce ka fatanin ɗaliban shi da suka yi riwaya daga gare shi shi ne shaƙa kan yaro da jini makaruhi ne haka kenan hadisi sunna ba ta yi ba akwai magana da ƙarƙashin kalmar kila akwai wani abu na ba a fahimci me yake nufi ba domin zai wahala a ce ya faɗi wannan kuma a dawo a samu akasinta kuma a ce mabiyan ɗaliban shi a kai shi to inda har mabiyan ɗaliban shi a kai suke wancan ya zama shafi kenan mukaddara shi ma nagartaccen mutum ne an amince da shi bai da matsala to amma ne ke faruwa ya saba wa amintattu ko gamayyar amintattu haka sai aje maganar shi ba wai ana zargin shi da cewa ya zo da kani ko wani abu mai kama da haka ba sannan ke cewa akbarani muhammadu ibn ali muhammad dan ali وقال الخلاف فأخبرني اسمة بن عثمان يتي اسمع أي اسم يا بني لاباني في موضع آخر أو نوري ندبا حدثنا أمثل ابن أمثل يا بني لاباني قال يتي سمعت أبا عبد الله يقول أهم حدثنا حنبل فأحمد بن حنبل البتاني من نشي أحمد بن حنبل بن حنبل yake cewa baban abdullahi ya bani labari mana ibnu hanbal din ya bani labari ya kuma yana cewa yau da qur'atu sari za a aske kan yaro a wannan sunna ce tabbatacciya mun yi bayani a kai a baya wa akhbarani muhammad ibn ali haddathana salih wa akhbarana ahmad ibn muhammad ibn hazim yace muhammad dan ali ya ba mu labari shi kuma yace haddathana salih salih ya ba mu labari shi kuma ya ce Ahmad ibn Muhammad ibn Hazim ya ba mu labari shi kuma ya ce Ishaku ya ba mu labari kulluhum yadkuruna an Abi Abdullah dukkanin wannan isnadi wannan labari ko wannan silsila kuma ta koma wajen Ahmad ibn Hanbal kana addamu makruhun shafa wa yaro jinin dabbar sunan shi makaruhi ne ko kuma ka ce shafa jini a kan yaro makaruhi ne ko mutlakan kawai kenan wannan jini da dabbar sunan shi ne ba na dabbar sunan shi bane mutlakan dai makaruhi ne kuma kar mu manta a wancan lokaci na su suka ce abu makaruhi ne to ai ba makaruhi irin nama yake nufi ba da to ai shi kenan shi ne makaruhi a ka'ida ta usuli ta ce wanda muke mu'amalantar su a yanzu an ce abu kaza makaruhi ne makruhatu sala makruhatu siya makruhatu kaza makruhatu kaza shi ne abin da in mutum ya nisance su ya kaunace masu a cikin aikin shi na ibada to sai a ba shi lada idan kuma ya aikata su to ba za a ba shi da nabi ba kamar su a wancan lokacin to abin ba haka yake ba za su iya kallon haram sai mashi makaruhi ana abin makaruhi ne suna ka zai iya zama haram zai iya zama kuma a'a makaruhi ne da istilaki irin namu na yau to ga kare ga abin da ta addamu makaruhi shafa jini akan yaro makaruhi ne lam yarid illa fi hadith samura har ma ya kara yake kai maganar kawai yuzaf ma bai zo a ko'ina ba fi a hadisin samura wanda muka wo bayani ko muka rubuta a baya cewa akbarani محمد بن الحسين أن الفضل أحدثهم أنه قال لأبي عبد الله فيغلق رأسه أنت بي ابن حفص سوى كيشين سي أتكن يارو رانا ربكوي قال نعم يكي وري رانا ربكوي أقي أتكي لكن يارو قلت sai na ce mana sai mai tambaya ce abu da ne ke cewa fa yamma sai kuma a ɗibo jinin dabbar sunan sai a shafa kan yaro قال لا ابن أحمد يا من لهم وانا وانا بلش هذا من فعل الجاهلية وانا أيتي بجر الجاهلية قلت سينتي فحديثك كتاد عن الحسن كيف ويجمع ذكر مكرنا حديث كتاد لدى حسن وانت حديث لها ممكن كيف ويجمع يا أكي أتكيشي يقول لنفذ ويجمع أكرمك الله يا دام فسر شيء kada yake amma amma mu fa yaqulu wa yudamma amma isnadin hadisin hadisin mun je inda amma ke cewa addu'a sai fa yudamma ko wa yudamma sai a shaka kan yaro da jini da cewa ma sa'idu fa yaqulu wa yusamma amma a riwayar sa'idu daidai dai wancan hadisi da wata fuskar daban shi kuma sai yake cewa wa yusamma a gane yana nuna shi bai yana tare da wancan riwaya ta sa'id kamar yadda bayani bai gabatar mana tantacewa haka وقال يتي في رواية الأسرم قال ابن أبي عروبة يسمى دائما لا سبي سناني ويدمى وقال أما ويدمى يكون يتي ويدمى أما يتي ويدمى وما أراه إلا خطأ في gaskiya ba na ganin shi face kuskure ne kuskure ne aka samu sai ake cewa wa yusamma a madadin wa yusamma aka ya tattaro mana dai wannan bayani kamar yadda yake cewa alimamu ta aure a cikin al-muskil da al-fakabaran yana abin da a cikin kamar yadda a wayan lafisar ka yake faɗi a cikin al-tarmi wala a'lamu ahadan min ahli al-ilm kana yudamma ra'su as-sari inda al-hasan wa qatada fa innahuma qala yutla ra'su sari bi jami'il aqiqa za a yanki za a shafi kan jinjirin da wannan jini na aqiqa wa an kada zalika sa'iru ahli da ilimi wa karihu mafi yawan ma'abuta ilimi sun kyamaci wannan aiki in ka duba albuku ne na nuna kudama to ya tattauna wannan matsalar sama abin da shi muna bambar yake fatar yake cewa su gaba gaskiya ban da wancan ruwa ya tabbata da basu da komai ba dangane da wannan lafari na wayu zamma kamar yadda nan kuma malam ke cewa yana da shi ma kuskure ne wa kana wa kada kana abu abdullahi ibnu majah fi sunani ibnu majah mai littafin as-sunan ana tuni abu abdullahi sai a kunyar shi yake ta haddathana yaqub ibn umayd ibn kafir yaqub dan umayd dan kafir ya ba mu labari yake cewa haddathana abdullahi ibn wahab abdullahi dan wahab ya ba mu labari حدثني عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث يا بابا لاباري كو يا بابا لاباري انا ايوب بن موسى بدا ايوب بن موسى انه حدثه عن يزيد بن عبد المزن مزن مزن مزني yace yazid dan abdi المذني يا بام الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو عن الغلام ولا يمس رأسه لدني za a yanka wa yaro dabbar hakika wannan isnadi ne na wannan hadisi da malam ke kokarin kafa hujja da shi kan cewa maganar wayudan ma ba ta za a tafa wa yaro ne yace domin an ruwaito da wannan isnadi isnadi a wadda ga wajen ibnu mata cewa annabi yake yu'affu 'anil gulami za a yanka wa yaron da aka haifa dabbar hakika wala yumassu ra'suhu bi dami ba za a shafe kan yaron da jinin sunan jinin dabbar sunan ba ba za a shafe ba wa kad taqaddama hadithu buraida kuma hadithin buraida ya gabata kunna bil jahiliya yace mu dai mun kasance a zamanin jahiliya idan wulida li ahdina gulamun idan aka haifa ma ɗayan mu yaro saba a shatan zai yanka akuya wa laqad ra'sahu bi damiha sai ya shaƙa kan yaron da jini wannan haka muke yi lokacin musulunci bai zo mana ba muna rayuwa irin ta jahiliya yace amma falan ma da al-islamu yayin da musulunci ya zo mana kunna da ko shatan mun kasance muna yanka akuya ga yaro wa nalad wa nahliqu ra'sahu muna aske kan shi wa nan tafuhu bi za'fara sai mu shaƙa kan yaron da za'fara yace wannan haka muke yi don shi ne sunna ana mun canza jini da wannan safa wa kadara wani bai haƙi da ma wani bai haƙi ya rawaito wa bai ruhu da wani bai haƙi min hadisin ni jurai an yahya ibn sa'id an amrata na aisha ta qalat kana ahadul jahiliyyati yaj'aluna qutnatan fi dabil aqiqa mutanen jahiliyya sun kasance suna sanya auduga a cikin dabbar aqiqa ya sanya jini wai da alunahu ala rafin sari sai su sa shi a kan yara sai a wannan auduga da aka dangon jini da ita ko aka tsomo jini sai a shafa shi ke nan fa'amaran da biyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ta da in Allah ya bada umarni ayyu ja'ala makana dami qaluqa ayyu ja'ala makana dami qaluqa a sanya a madadin a wurin da ake aka saba sanya wannan jini ta sanya turare nan ce kalu shine tibun murakkab kalu shine turare wanda aka yi ne ganin dambida aka kawo wannan sinadar shi wannan sinadar a karan kan shi turare ne shi ma wannan sinadar a karan kan shi turare ne amma aka haɗa wannan da wannan zai bayar da wani yanayi ne kanshi kuma wannan aka irin wannan haɗin ce ta ne kalu Gudaka sai a nemo irin wannan turare sai a shaka kan yaro da shi ka kuma da kan yaro da daga karni na jini ke da kanki na turare a ga yi kin kana da munzir sabata annabi sallallahu alaihi wasallam kan ya tabbata lalle manzon lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hariqu alaihi dama in an maku haihuwa ku zubar da jini mana ku yanka dabba wa ni ku an kula ada kuma ku kawar ma da yaron da kalanta kaga yace a hariqu alaihi dama ku fararar da jini kamar ma yana so yake mana kaga da a ce akwai wani bayani ko da ce ko wata sunna tabbatacciya a nan to ai da ba za ce a zubar da jinin dabbar sunan ba sai ce to ko zubar da jinin amma ku dan fi ba na shafawa inda aka ce mu zubar da jinin duka za mu zubar ne a rike dabbar jinin ya tsiyaye fi ya tsiyaye a wanke sai a zo a hedi a cikin da ma na san aka samu jini shi ma wankewa za a ci gaba da yi sai a tabbatar babu wani abu na jini da ya damfara da nama a cikin ababen da mutane za su to kaga waccan matsala ta a shafe da jini kenan akwai dai ma'anar da take nufi amma ba jinin ake nufi ba ko dai ya zama wahalin ko kuma akwai wani sako kamar yadda za mu ji wadda mu'aza wanda ke so aiki jini na jasa ce kuma kazanta ce jini kazanta ne wa huwa akbaru wa huwa min akbaril adab yana cikin mafi girman kazanta sauke shi da kwayoyin cututtuka da yawa idan ka samu likita za ka iya jin bayanai sosai dangane da da jini cututtuka da yawa na gana daukar su da jini wannan jinin ba dole sai na mutum ba a ta jini in na dabba sai ce fa gairu da'i dan haka bai haɗasta ba a yunajjasa ana wato ba shi anan min al-fiyyati arifu alayhi dama wa hitu wa anhu al-adha sayyi wa damu adha wa huwa min akbar al-adha فإذا كان النبي لا ينصر الشيء رجل فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم nan yace wadda mu'aza jini dai na jasa ci ko kazanta ci fa idza kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad amarna bi imafati al-adha anhu in har annabi ya umarce ni da kawar da kazanta daga kan yaro mana gashi ba gashi sai kira da kazanta to wadda mu adha wa huwa min akbar al-adha sai jini ba kazanta ci kuma shine mafi girman kazanta man ka kwatanta da gashi wannan misalin yana da kyau kwarai kaga in dai har gashin jinjirin almai na tsananta a kawar da shi ranar bakwai to shi kenan wani kuma irin tunani mutum zai ce to a kawar mai da yaro gashin da aka haife shi da shi don kazanta shi sannan kuma a shaka kan shi da jini kaga ka kawar da mafi kankantar kazanta kuma ka ɗibo mafi munin kazanta kasa kaga na yana amfani da ta'adilat akaliya ko hankali ma aka yi amfani da shi yace ba gairu jadi da aka bi halatta ba ayyu najjata ra'su sariri bidan a najjatar da kan jinjiri abin haihuwa da jini bai kamata ba to in muka duba za mu ga kaiwa da komar duka da madan yayi a nan alimar rulul kayyim kenan shi yana da matsayar cewa waccan magana ba haka take ba da ba a shafa wa yaro jini amma kuma bai fito mana da maganar karar zaman ɗayar shi ba cewa to waccan karin ta wa yudan ma shin wa'azin ne kamar yadda aka faɗa ko ko ba wa'azin ba ne a'a akwai wani sako ne da ake so a nisar amma dai ya yi mana ishara zuwa ga kamar yana tare da ra'ayin wa yudan ma ɗin nan wa'ani ne daga ibn hamma to akwai ibn Suleiman al-Khattabi yana da littafi da ya sa wa suna ma'alimu suna shi ne wannan hadisi shi na hudu wani littafi ne da ya tattara hadisai ne ya zazzabo daga sunan na Abi Dawud sai ya masu ya shari sharhi ne dan karen kyau ya rasu a shekara ta ɗari uku da tamanin da takwas kaga ya riga su wani kai sun dinga malamin malamin malamin su kenan to da yazo kan wannan hadisi ya tattauna bayan ya kawo hadisin sai yake cewa bayan ya kawo kisa da ko ta ali ko fassara da aka kada yi fakara kada su idan su ila an dani kai ko yusna ubihi ka idan sabahat idan sabahat al-aqiqa akhadta minha sufatan واستقبلت بها او به اودادها ثم توضع على ياقوت السريع حتى يكيل على رأسه مثل الخيط ثم يكسر رأسه بعد بعد ويغلق دجين دجاشن سولة دجاشن دجين المسلسل زي الشاكة كان يعرف دجين دكتر سنة كان أنبايت ونلوكش kada nan sai a wanke ka kada nan sai a kira wanda ake sai a yake wannan ita ce ma'anar kalmar da ta zo a wancan hadisi wa yudamma a shafe kan yaro da jini kala abu dawo daga daga inda ta'alilat din martanin ya fara sai abu dawo ya ce wa hada wahamun min hamma gaskiya wannan wahani ne daga hamma da ya ce wa yudamma kala abu dawo sai abu dawo ya sake cewa kuli fa hammamun fi hadal kalami gabayyar mafi yawan malamai sun saba wa hamma cikin wannan magana wa huwa wahamun min hamma gaskiya wahani ne daga hamma wa inna ma kadu yusamma abinda masu riwaya suka ce shi ne yusamma fakala hammamu yudamma sai hammamu yi wahadi ya zai ce yudamma kana abu daula sai abu daula ya sake cewa kamar yadda suleiman al-khattabi ya kawo wa laysa yukhadhu bi hada mu ba za mu ɗauki wannan ba gaskiya tafazin yudamma ba za mu ɗauke shi ba dan haka wahani ne ba haka dai ya kawo ya tabbatar da cewa ibn hammani ya yi wahali wajen ciro wannan lafazin to abun barin sha'awa da nake so mu kawo ana ibn hajar shi da yanzu a zan gaba da gaban ta wancan yana gaban shi tabbas da man rakarta yana gaban shi abu dauda tintin kau ba za ka hada ba shi da ya zo sai yake kokarin inda dai wancan hadisin ya inganta shi baya ga kuma ba ka da hujjar da zaka ce wahani ne tunda kana da yadda zaka iya fassara wa yujamma din to a fassara mana a gidanta sai zama ba wahani bane kuma ba tana nufin a shafe ma yaro kai da jinin dabbar hakika bane to shine ya guna hajar a cikin fatuhul bari shi ma ya tattauna maganar yake cewa bayan ya kawo maganganun malamai da inda suka ce wala wa kadu hi wacce magana ce bai mara kasari kenan kada wa musamma a sauru cewa a ce wa musamma ya fi inganci yace sun ma zakara hu ne riwaya ta gaire kata da bilafi wa musamma sannan malamai za ku ga sukan kawo wasu riwayoyi daga wani katada da lafazin wa musamma والسج كلما قاله أبو دولة في بما في بقية رواية همام عندهم أنهم سألوا قتادة عن الدليل yace wattashkala ma kana zu Abu Dawud yace waccan maganar da Abu Dawud ya faɗa yace amma wahani yayi to shi ma din yayi wahani saboda ya kamata ya kalla bayan an ruwaito hadisin cikin marwaitan an tambayi katada menene ma'anar wayo ma ibnu hajar yace inda wahani ne to anan ne za a ce wahani ba kai da ka zo daga baya ba shi wancan da ruwaito hadisin da aka ce ne me ake nufi da wayo damma yace to ayi kaza a samu kaza a samu kaza a samu kaza shi ake nufi da wayo damma to shine yace wattashkala ma qalahu abu dauda raguwar abinda yake cikin hadisin a riwayar hamma to ya nuna abinda abu dauda ya faɗa shi ma akwai rikici saboda ai sun tambayi kata da an dadi kai kuma shi na ubihi fa kana idza zabahta al-aqiqata akhadta minha sufatan wa taqbalta bihi awdajaha ثم تودأ على ياقوك السري حتى يزيد على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويخلق شيء فيقول من هذا الذنب أن يقال إن حماما وهم أنكت هذا في قوله ويدمى ابن هذا الشيء كسكريني kuma kayi nesa da fahimtar hadisin idan ka zo ka zargi hammam cewa ya yi wa'ani ne cikin waccan riwayar daga kasada inda yake wa yujamma illa an yi kana wai sai dai a kashafa wa mutane su ce inna aslal hadisi wa yusamma asalin hadisin wa yusamma wa inna katada zakara jama akiya na amma kana ahal jahiliya yasna'unahu shine ibnu hajar yace abinda takada na kan daidai amma ma na kan daidai da ya koro maganar in an maka haihuwa ka yanka wa yaro dabbar suna sannan a yi maki aski to sai ya sa duhu an gama wancan magana ta sunnonin annabi sai ce wa yudamma inda a jahiliya ne kuma sai ta kan yaron da jinin dabbar haka yake nufi wadai kamar yi ba kamar ibn hajar ne ya gayya yalla aka yake nufi ya ce min san makana muna filfan la yutamaru amman fi hada alhadith in fara da ni ibn abdulbar da yake cewa ba ma za mu dauka wai hammam ne kawai ya zo da lafazin wai jamma ba yace mu idan mu ya ga mana wai jamma a wurare da yawa da ka ba wahayi bane in an maka haihuwa ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka yi arziki wa yudamma in a jahiliya ne sai a shafe ma a kafe yaron da jinin dabbar hakikar to in ka ɗauko riwayar wa yusamma sai ka ce to tun da a musulunci ne to madadin shafi sai a same suna in ga yadda ka huta wato wa hamutar da kowa ba kai ma ka huta sai ka zai kai na hausa ka da Allah ya tace ka rashe da eh haka suka ce to kai ma ga yadda ka tsaya to da ka haka ibnu ibnu hajar ya kawo wannan mafita daga lokacin da yake kokarin tantance ko martani akan cewa akwai wahayi a wancan wata riwaya ta Abu Dawud wannan shine karshen wannan ba'i na uku ko fasali na uku inda ma da ya kawo mana dalilai da suke nuni ga cewa yankan hakika sunna ce haka wannan zai kara karfafa mana gwiwa mu rike ta ya tabbata kowace sunna ma'abutanta na da matsayi na musamman a farfajiyar kiyama kana sunna kaza kana sunna kaza kana sunna kaza kana sunna kaza waɗannan sunnoni da kake yi kowace sunna za ka ci gajiyarta dan adam zai kulaci to ina ma a ce ya yi sunnonin da yawa yanzu a ce an tashi kana cikin ma'abuta wannan sunna da yankan aƙiƙa wacce in har ka yanka ta a wancan tsari na sunna to fa'idodin da za su dawo maka suna da yawa ka ga dai ka yi biyayya ga Allah da manzo duk wanda ya ma Allah da manzo biyayya ga wannan su ne masu kira na biyu ka samar wa kanka ko ka yayyafa wa ka ka shafa wa gemin ka ruwa dangane da ɗa sai ya zama na kai kaga ka yi biya naka yanzu kuma saurin na hannun Allah kamar da kai baka yi naka ba shi ke sai kuma ka zo ka nemi wata gudunmawa an zo ana ta neman admission ba kai jan ba ba wanne ko ba waye ba nafsir ba in ba ba waye ko kuma kana da son makarai da biyu su ma a zama uku ko ina aka haɗa fas fas fas da fas da es da es da es idan dai suka yi ana su iya bada ida ko c4 ne ko c5 ko c6 to shi ke sai kuma ka zo ka ce a taimake ka ne kai to to amma yanzu ka yi iya a jinda za ta iya ta ganin wannan yaron ya zama nagartacce na yanka mashi hakika na zafar mashi suna mai kyau kamar yadda dama na zafar mashi uwa ta gari yanzu ka ga ka yi iya na ka yanzu sai ka komo ka dogara ga Allah ba ka da matsalar gina sannan wannan dabbar hakikar da ka yanka ta ciyar da mabukata wani ya san daɗe bai gasa nama ba sai a dabbar hakikar gidanka ko yanka ɗaya ne an bayi ana ma yaro albarka Allah ya saka da alkhairi ka ka ciyar da wasu to sai ga kana tashi gaban Allah duk wannan darajojin sai za a tattaro ma albarkacin dabbar hakikar da ta yanka ma wani da cikin ƴaƴanka da kuma wani da kuma wani da kuma wani to sai bada ta fasfar rabi'u fasali na hudu fil dawabi an hujjati man kariha game da martani ko ba da amsa dangane da hujjojin wanda ya kyamaci wannan dabba ta hakika wanda suka ce dabbar hakika makaruhi ne ai ba ta da kyau an wanda kamata ba ma da yaga kai wancan bayanin da ya ishe su hujja ma ya kamata a buɗe masu shafin su na musamman a yi masu fasalin yace kana limamu Ahmad fi riwayat Hanbal al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya faɗa cikin riwayar Hanbal wa qad hukiya anhu wa qad haka wa qad wa qad hukiya abadi man kariha domin an hakaito daga wani sashi na waɗanda suke kyamatar aƙida me ya hujjar su mun mutu a baya daga cikin hujjojin su an na hamin amurin jahiliya ai aƙida na ɗaya daga cikin al'amuran jahiliya sun kasa fahimtar cewa su yan jahiliya namiji kawai suke yanka ma ba maza ba a namiji kawai suke yanka ma ban da mace sannan waye ce su yanka mu kuma yanzu da maza da mata muke yanka mawa kuma annabi ne ya ce mu yanka kaga tun a nan ma mun sha mun yi hannun riga ka da yake cewa hada da killata ilimi wannan saboda karancin ilimin su ne yasa suka faɗi wannan magana wa adami ma'rifatihim bil akhbari da karancin sanin su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wan nabiy sallallahu alaihi wa sallam qad afka an al hasan wal husayn dan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ya yanka wa al hasan da al husayn dabbar aqiqa وفعله أصحابه كما صحابيه صلى الله عليه وسلم سن أيك تولى السنة وجعل هؤلاء من أمر الجاهلية yake wai amma waɗancan mutanen wai suka ce wannan abin wai wai da bi'ar jahiliya ne yake wal haqiqatu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kai mu za mu ci gaba da maimaitawa hakika sunna ce ta manzon Allah kira da yin Allah tabbata gare shi wa kada kana ai annabin da kai sallallahu alaihi wa sallama ya ce al-gulamu murtahadun bi aqiqatihi shi abin haihuwa ko yaro abin jinginarwa ne zuwa ga hakikar kenan kamar yadda bayani ya gabata ko ba bari ne da ke kake ya kamata ba ko bari zama nagari ba da sauran wa huwa isnadun sayyi kuma wannan isnadi ne ne kyau yarwi da Abu Huraira Abu Huraira ya ruwaito wannan hadisi an Nabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah kira da yankin Allah tabbata a gare shi wa kada fi riwayat al-asram ya faɗa a riwayat al-asram fil aqiqati a hadithu an nabi sallallahu alaihi wa sallama musnada an ashabi wa atba'i a game da hakika akwai hadisai daga annabi kira da amincin Allah tabbata a gare shi kuma waɗanda isnadin su zai tafiya har wajen ma'aiki an ashabihi daga sahabbai wa atba'ihi da sauran mabiyan shi wa kana haulai wai amma mutanen can duk suka rika idan suka rika cewa iya min amalin jahiliya wai wai wai abin da cikin al'amarin jahiliya wa tabassama kal mu'jil kawai sai sai murmushi kamar mai mamaki kal mu'jil ko kal mu'jab kamar wanda ake aka faɗi wani abu da ya bashi mamaki ka duba hikima murmushi yayi kaga alamun ma ya rena musu wayo kenan kai da kazo duk ka gama bayanin ka gama tawilan tawilan ka kaza kaza kaza sai ga mutum na murmushi yace ba haka bane yana murmushi yana ce maka ba haka bane wato kawai yana maka kallon uku kwabo kawai yana fara magana zai kure ka nan sai farbi ne ka faɗa ai wa'annan da ke nan cikin murmushi na mamaki Allah ya shirye su wuce suke wai hakika ba sunna ba ba sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wa kare da maimuni maimuni yake cewa kuntu da abi abdullah na cewa abi abdullah ibn hanbali kenan yadbutu an annabi sallallahu alaihi wasallam fil haqiqati shay'un ko wani abu da ya tabbata game da hakika daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabbata gare shi kana i wallahi ite i wallahi akwai wa yastabi'unaka haqqun hu kun i wa rajul wani irin wannan idan haka i idan dai ta hausawa amma dai ko ba hausa bace da aka samu ko mun larabci mun kusantar da kalmar kenan yace i ina rantse maka da Allah akwai hadisai da suka zo game da hakika yace gai gairu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam banda cikin wan cikin hadisan da ba wannan da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ana ba a hadisi ɗaya ba ba a hadisi biyu ba ba a hadisai uku ba muna da hadisai da yawa da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da hakika da gaskiya akwai an da guda da katai game da yaro za a yanka mashi da awaki guda biyu wa anil jariyat shatun ko shatin game da yarinyar da aka haifa wa mutum mace ko kuma za a haifa mata a yanka mata akuya ta wannan bayanin hadisin ya gabata قلت له تلك وتلك الاحاديث التي تعترض فيها وينزل اكرمك الله بذاك الشيء game da hadisan da suke cin karo da waɗannan suke nuna cewa hakika ba sunna ba ce fa kada sai ce dai sai shay'in la yubu biha wannan hadisan ba komai bane ba ma a damuwa da su kar ka taba damuwa da su wa ma a hadisa amru bin shu'aib an abihi an jaddihi amma hadisan amru dan shu'aib daga baban shi daga kakai shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah da ran insan da tabbata gare shi ya ce la uhibbul uquqa mutu wannan cewa ni ba na san fantarewar ƴaƴa sai suka fahimci wai annabi baya so a yanka hakika wai kada yaro ya fantare ma da ke kafiya fil hadisi min adillati istihbabi in ka kalli siyakin hadisin shi kan hadisi yana goyon bayan ayi hakika ne kaga kenan fal hadisu hujjatun ala man yakrahu al hakika kenan hadisin kusa yake bugawa inci shida a kan wanda yake kyamar hakika ba goyon bayan shi yake ba fakala yake fa inna lafzuhu haka domin lafazin shi ya zo ne da cewa su ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala al-haqiqati fa qala la uhibbu al-uquqa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da hakika sai ce ni ba na tabbatar wa ƴaƴa ga iyaye wa kana kare al-isma' kamar annabi ya kyamata suna fakalu sai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ma nas'aluka an ahadina yuladu lahu wala muna tambaya ne game da ɗayan mu ne aka yi mata haihuwa fakala sai annabi ya bada amsa ne da yake nuna cewa hakikar sunna ce da annabi ce man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyafal duk wanda ke so ya yanka wa ɗan shi dabbar suna dabbar aqiqa lallai ya aikata haka an lulani shatani yaro za a yanka masa akuya dabbobi guda biyu mukafi'atani waɗanda suke tsara rakin juna wa an jariyati shatun mace kuma za a yanka mata akuya ɗaya wancan hadisin bayan aduna amma da ce yi wallahi ghairi hadisin an lulani an lulani shataini kuskure ne an lulani shatani ya kamata ya zama to da mubtada ne da khabar sai ka gabatar da khabarin akan shi mubtada kuma da ma ya halatta in kabarin ya zama an jinkirtar da shi ya zama abin nan mubtadin ya fahimtar da shi zai ya zama na kira da sauran wurare su kama da su da hakan ke haddasa so da ka sai da ya ce masu na dai in aka yi maka ne ka yanka mai dabbobi guda biyu mace kuma ka yanka mata dabba guda ɗaya shi wannan hadisin bayan shi ya gabata wa amma a hadisin rafi talata ce amma hadisan rafi suka ce annabi ya ce wa sai da fatima radiyallahu anha katta yanka bai ce duk wannan hadisi musu inganta ba wakar kana limamu ahmad ahmad ibn hanbal ya ce bi hadhihi al-ahadith al-mu'arida li ahadith al-aqiqa laysa bi shay la yuqbu biha ai duk waɗannan hadisai da suke cin karo da hadisan yankan aqiqa wanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam laysa bi shay hadisan nan ba komai bane la yuqbu biha ba a damuwa da su وقد استفادت الاحاديث حديثي لا يواصل بان النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين لله النبي صلى الله عليه وسلم يا يتكبر حقيقة على الحسن ده الحسين فروى أيوب عن إكرمة عن ابن عباس أيوب ده إكرمة ده كان عباس سرويته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين كبشا كبشا lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya yanka wa Hassan da Husaini rafo daidai rafo daidai ذكره أبو داود وأن حديث إذا الإمام أبو داود يكتب شيء من بيان شعبايا وقد ذكر جرير بن حاتم أن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن الحسن والحسين كبشين لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا ينكا وعن الحسين الحسن ذاك يتين شرابنا ديو يا ينكا وعن الحسين شمارابنا ديو بيان يا جبات أو تموري cewa zai iya ɗaukar shi ya yanka ɗaya Fatima radiyallahu anha ta yanka ɗaya kan kowa ya samu biyu kenan ko kuma ya yanka ɗaya daga baya kuma ya sake yanka musu wani sai ya zama biyu sai ya zama na wanda bai halarci yanka da biyu bai san ma wannan ne da biyu ba shi a zafin shi tun na ranar ba fara yanka wani ba sai ya ce shi wannan hadisin ya gabata daga nasari wanda kare ya hayyafu sa'idin an amara أنا عايزك فعلا أبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين يوم السابع اللي منزول صلى الله عليه وسلم يا ينكا وعلى حسن ده الحسين دبر حقيقة أرانا تبقي أرانا تبقي يمس ومن ينكا قال كيني يا تبقى ولو صح قوله لا تعقي لا تعقي جاءت يا تبقى ونم مغنى da aka ce a wannan hadisi na Abu Rafi annabi ya faɗa wa Fatima radiyallahu anha la ta'uqi anhu ya Fatima karki yan ka mashi hakika ki mai sadaka da wani abu ko ki kaza da kudin to da a ce ya tabbata lam yadul da zalika ala karahatil haqiqa ko a hakan ma bisa kaddarawar a taslimul dadali kenan mukaddara ma hadin wannan hadisin da suke tuciya da shi cewa hakika makaruni ne to mukaddara ya inganta to da baya duni akan kar'anci da ya tabo alaihi salam domin manzon Allah ta zama ta tabbata gare shi ya ce maka katta yanka ne saboda a habba an ya tahammala an ala aqida yana so ne katta yanka shi zai dauke mata nauyin aqidar ka je ke wani abu da kudin wanda bayani shi ma a wancan lokacin ya gabata fa kana laha la ta ukki yace ya Fatima ba sai kin yanka ma yaron nan hakika ba akka huwa alaihi alaihi salatu wassalam anhuma wa kafa almu'mina ai Fatima radiyallahu anha ai ba sai kin yanka ba ai kakan su ya yanka musu kuma ya dauke maki kuma ya isar maki duk dawainiyar yankan ko don ruwan ka ne a yanka mashi guda biyu to kakan su ya yanka masa duka biyu sai kuma za ki yanka da kuɗin jiki wata hidimar suka ce haka abinci yake ne wa ma kaulu inna ha min fi'li ahlil kitabi amma maganar da masu kyafar ayyuka ke cewa wai aiki ne na ahlul kitabi to yace fallazi min fi'lihi to abin da yake aikin ahlul kitabi taqsisul dhikri taqsisul zakari bil aqiqa dun al unsa ke bance namiji da yankan aqiqa ban da mace to wannan shine abin nan yanka abin da mutane da iya yi aka ce an samu karuwa namiji ko mace aka ce namiji sai ce a je a mato da rakon nan a mato da rakon nan sai a zo da shi sai a yanka an samu karuwa to me aka samu sai ce me an ci- an samu baki ce a da an na aje rago wai za a yanka mata aje da shi kasuwa a ce shi ne ce ma a siyo mashi tsini ko a siyo mashi banji ma ne ya sha giya ma ya dan haukace ma ya fi daɗin kashe ta kawai a huta ba ta da amfani wannan shi ita ce jami'ar jahiliya wanda hankali mai kyau ma ya san tsarin da yayi ba ita mace mai tayi ba to san Allah wace ya abu ne mai ya shawo ina sa da aka tashi lissafi ma da su aka fara kamar da Allah alaihi rasul hadith kamar yadda lafazin hadisin lafazin wancan hadisi ke nunawa fa inna hu kana inda yahuda ta ukku an al-gulan wa la ta ukku an jariya yahuda sun kasance suna yanka hakika ga namijin da aka haifa musu ne kawai ba sa yanka hakika ga macen da aka haifa musu wa ukuwa da gudani shatai sai annabi ce to ya ku al'ummata in aka haifa muku na miji in dai da hali ku yanka ne awaki biyu wa anil jariyati shatan ita kuma mace ku yanka mata akuya guda ɗaya wannan shi ma bayanin shi ya gabata a baya da haka dai a tunkule mutum bai da wata hujja da zai iya kore yankan aƙiƙa a matsayin yanka na ibada shi yadda aka yi bi duk abin da mutum zai yi bai wuce ya sallama ba ya kuma miƙa wuya idan mutum ya haka to shi kenan zai zama ya huta kuma ba zai zama ya yi asarar wancan falala mai girma da aka iya samu da wanda ya wannan aiki mai girma na yanka dabba ta hakika to saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan Allah ya tsare sun gaba sai mu tashi a fasali na biyar سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقول لك إلا بالله والسلام عليكم